لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يضم كاش درسينا كل كينانكو أتفين كراتمنا ضوابط الجرح والتعديل إيه نهو كينا يوم yau tara ga watan da saniya hijira ta 439 wadda ta daidai da 25 ga watan biyu shekara ta 2018 ta miladiya muna za mu tashi babit na 14 wannan babit yana da muhimmanci kwarai da gaske sauraka akwai bukatar a tattaro hankali sosai yana daga cikin dawabit da suka kowanne muhimmanci a cikin dawabitul jarhi wa ta'dil kuma a kansa hal abin nan akwai dan uwanmu Dr. Salih Rifai yayi rubutunsa na masters akan ɗaya daga cikin dawabit ɗin da suke ƙarƙashin na sha hudu ɗin nan ɗaya kawai daga ciki don shi kansa sha hudun suna da suwar to ɗaya daga cikin suwar ɗin ya ɗauke su ya littafi a kai a na masters ƙwarai saboda haka babit ne muhimmi ƙwarai da gaske don haka a tattaro hankali a tsaya a fahimce shi sosai na'am بسم الله صلى الله عليه وسلم نعم
الجلد التوفيق والتبعيد من الأئمة المؤيدين
نعم يتي قد يرد التوفيق والتضعيف من الأئمة مقيدين التوفيق wato hukunci akan rawi da cewa fiqa ne amintacce wata ba'ib da hukunci akan sa da cewa mai rauni ne yakan zo daga manyan malaman jarhuwar ta'dil muqayyadaini da qaidi an qayyade su an qayyade tawfiq din ko an qayyade tad'if ba a sake shi ba qaidi ba to tafsilin a waɗannan quyud din ibn rajab al-hanbali shine wanda ya shine wanda ya bayyana su sosai kusan shine na farko ibn rajab yana daga cikin malaman karnin tasi ya mutu a shekara ta 800 da nawa 800 da yan kai amma abin mamaki shine zaka ga wato kamtarakal awwalu lil akhir abinda na gaba ba su ba sai ga wani dan baya ya zo yayi kusan shine farkon wanda a ya bayyana wannan a cikin littafinsa sharh ila at-tirmidhi eh ilmi ne na ila ibn rajab to a shi yasa shi a malam yayi dan ishara akan su ya bayyana shine abinda yake cewar waɗansu daga cikin masu riwayar hadisi akan raunana amintattu ne su fiɗati ne amma sai a ba'afa hadisunsu a raunana shi fi wakcin duna wakt ko fi makanin duna makan a ko fi shaikhin duna shaikh to kaga wannan duk taƙidi ne duk taƙidi ne ko da zamani ko da makani ko da malami shi fiɗa ne fil asal amma ya zama to da'if a wurin wani lokaci ko a wani waje ko a wajen ruwayarsa daga wani malami ko kuma shi da'ifi ne amma sai zama to fiƙa ne fi waktin akhar ko fi zamanin akhar ko kuma bin nisba li shaykhin akhar shine taqidin wato ba za ka ce fiƙa ne bi itlaq ba ba kuma za ka ce da'if ne bi itlaq ba sai ka kayyade to kage kuwa in akwai irin wannan dole kafin kai hukunci akan rawi in ka tattara maganganun malamai sai ka gane wannan rawin da suka wasaɗa shi tawfiqin nasu mutlaq ne ko ka muƙayyad ne idan ma sun ce muƙayyad ne muƙayyad ne bi zamanin ko makanin ko sheik na'am Mm, na'am malayin da kan yi ba a kan da na zai ba a cikin da wani ilimin da wani kamar yana tafiya da shiru da kasa abubuwan da yake tafiya da da kafar da ya cewa yau da lafiya wani gaskiya ne saboda ka- gaskiya ne saboda kar- gaskiya ne kana ta'amuli da dan adam wanda yana da a'rab gaskiya ne dan adam a a urda ne ga abubuwa su zo masa a cikin rayuwarsa saboda haka wannan wato ilimi ne da yake ya yana tafiya tare da ɗabi'a Mm, na'am
wala yin kamar ruwa nufin bilmuma a lalrawin islam don haka ba za a yi hukunci da ɗaya daga cikinsu ba da wahidin min huma ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu menene abubuwan guda biyu a tawfiq wa tad'if ba za a eh ba za a yi hukunci akan su ba ala rawi akan rawi bi itlaq ba tare da wannan ka wato a sake shi ba kaidi ba Mm.
bal bi nafsi ma yakfiyani ma'an min jarh wa tawfiq bari sai dai da gwargwadon abin da suke hukuntawa a gabaki daya na wato suka ko amintarwa
wa min suwar zalika ma yali to daga cikin surorin waɗannan ka- wannan babi ɗin shine abin da yake zuwa a nan a minti ɗaya da Allah
falan na farko sura ta farko tawfiq rawi bima haddatha bihi fi baladin duna akhar aminta hukunci akan rawi da cewa fiqa ne akan abin da yayi riwayarsa fi baladin a wani gari duna akar ba a wani garin ba fiqa ne amma ba bi black ba fiqa ne idan hadisin sa shi rawin haddasa bihi fi baladin duna akar kulura ba abin da ya ji ba a gari bayan a abin da ya bayar ya yi riwayarsa a wani gari ba a wani garin ba saboda haka a nan wajen ana duban in ka tashi duba sai ka duba talamizun rawi waɗanne ne 'yan wannan garin da idan ya yi riwaya a ciga- a- idan suka yi riwaya daga gare shi a garinsu riwayarsu amintacciya ce saboda haka a nan ruwa ɗin ake dubawa in ka duba in ka za za ku fahimta bil misal na'am
wa zalika wannan kuwa sabo- ya kasance dalilin wannan kaun rawi haddatha bi makanin lam takun ma'ahu fihi kutubihi falan a, fahallab saboda r- kasancewar rawi ya yi tahdisi ya yi riwaya fi makanin a wuri lam takun ma'ahu fihi kutubuhu littafansa na riwaya wanda ya ji barwiyat ɗinsa ba sa tare da shi Eh? fahallab sai ya tahlil sai ya cuccusa ya cakuɗa riwayar tasa wata ingantatta wata ba ingantatta ba don baltafansa ba sa nan da zai je ya yi muraja'a ya zo ya yi riwaya sai ya dogara da had- da haddasa to kuma tun da shi sahibu kitab ne ba sahibu hibd ba sai ya samu aka samu tahlif a riwayarsa na'am wa haddatha fi makanin akhar min kutubihi fa badat fadabab yayi kuma riwaya a wani wajen min kutubihi ya riwaya daga tafansa fadabab sai ya kiyaye abin da ya riwaya a kansa
أو لكونه سمعه في مكان من شيخ فلم يخبر عنه to ko kuma yayi riwaya a fi makanin a wani waje min shaykhin falam yadbat anhu bai kiyaye hadisansa ba saboda haka wannan sura ta biyu kenan shine a, a, wato da ya tashi riwaya yayi tahammuli bai kiyaye tahammulin daga yayi da wannan malami a makanin ba uhum.
وسمع منه في موضع آخر فضبط amma sai ya ji hadisin nasa a daga wannan malamin fi makanin akar fadabata sai ya kiyaye hadisan nasa to kuma abu biyu ne suwar biyu sura ta farko talamid din zaka duba yayi riwaya talamid din da suka ji a wajensa saboda ba daga littafansa yayi ba ba su kiyaye ba saboda shine yayi tahlil إلا خلق sura ta biyu eh sura ta biyu a a- sura ta biyu ya kiyaye suka kiyaye A- a- a- a- abin nan duk tana karkashin sura ta farko talamid din ake dubawa sura ta biyu mashayikh din ake dubawa shine da yaji daga wajensu daga wajen wani malaminsa a wani waje bai kiyaye hadisinsa ba shi da kansa shehin amma da ya ji daga wajen wannan malamin a wani waje sai ya kiyaye hadisansa to ka ganin wajen shiyuhun eh wajen ta'ammul ne sura ta farko ada ne sura ta biyu kuma ta'ammul ne na'am daga cikin misalan wannan na farko ma'amar ibn rashid al-azdi daga kabila azdi shanu'a hadithu fil basra fihi tirabun kathir hadisansa a basra akwai tirabun kathir akwai sabani mai yawa a cikinsa saboda littafansa ba sa tare da shi amma hadisinsa a yaman jayyid kyakkyawa ne don saboda fansa suna nan tare da shi ya zo basra bai zo da littafansa ba malaman hadisi suna ji ɗaliban hadisi suna jin ma'amar ya zo sai suka zo za su kwaci riwaya sai musu riwaya min hifdihi saboda haka aka samu iftirab a riwayoyinsa saboda haka kaga yanzu kenan idan ka duba hadisan ma'amar wa ya kamata ka duba ɗalibansa in ka duba ɗalibansa da suka yi riwaya daga wajensa daga basra albasriyun kenan albasriyun to kaga sai ka ga hadisunsu bai inganta ba shi yasa bukhari in zai yi riwaya daga hadisan ma'amar to ka duba ɗalibansa idan basri ne sai ya saman masa mutabir sai ya samu wani wanda ya yi mutaba'a da shi kafin ya faɗi hadisansa wanda ba ɗan basura ko ɗan basura ɗin ne zai iya zama tuwa ɗan basura domin idan mutum biyu suka haɗu akan riwayar kaga an ya zama tukan cewa wannan hadisin yana da shaida na'am na'am shi ne ya je duban babarsa babu yana yana a an sanar da shi mahaifiyarsa ba ta da lafiya sai ya je ziyararta a basra ya je ziyararta a basra saboda haka bai tafi da tafansa ba to ba abin da ya kai shi bai je riwayar hadisi ba to amma malaman hadisi suna jin cewar ga imamar ba'amar ibn rashid ya zo sai aka yi ca a kansa to kuma tafansa ba sa nan sai aka samu wannan illa na'am na biyu yaqub ibn shaiba ya ce na ji ali ibn al-madini yana cewa yana raunana na ji ali ibn al-madini yana raunana abinda abdurrahman ibn abin zinad ya yi tahdisi ya zanta da shi ya riwayarsa bil iraq a kasar iraq yana inganta abin da ya tahdisi da shi bil madina a madina tunan al'iraq ya hada al-kufa wal basra wato abdurrahman ibn abi zinad ba da'if bane mutlakan kenan kaga wanda suke raunana shi yanzu kaga mai ibn hajar ya ce akan abdurrahman ibn abi zinad ibn abi zinad kun san abu zinad ai ko eh abu zinad abdullahi ibn zakwan na'am abdullahi ibn zakwan ne riwaya daga al-a'raj ba a'raj din bane na'am yace saduqun haka ibn hajar yace taghayyara hifdhuhu lamma qadima baghdad haddasa ta canza yayin da ya zo bagdad shi ibn hajar sai ya dauke shi a babin ikhtilaf ne amma shi ma ikhtilaf din sababinsa an yi tahdidinsa cewa lamma kadima bagdad lokacin da ya zo bagdad to kaga saboda haka idan rawi wanda ya ji daga gare shi ne a bagdad to sai a yi tawakkufi akan hadisinsa saboda abin hadisinsa a can mudaf an raunana shi amma inda a madina ne dalibansa da suka ji daga gare shi yan madina su hadisansa mustaqi saboda in aka raunana ibnu abi zina in ka samu wani malami ya ce hadisan ibnu abi zina fiha ittirab to ba za ka ɗauki wannan magana ta sabi itlaf ba sai ka duba ka gani la'alla wannan abin da ya sa ya yi saboda ya kuma zuwa ga rawi anhu rawin da ya ruwaya daga wajensa ɗan bagdad ne saboda haka ya sa aka raunana hadisinsa na'am na uku imamu ahmad ya ce a cikin riwayar abubakar al-asram abubakar al-asram al-asram wanda yake yana daga cikin wanda suka fi kowa riwaya daga imam ahmad wajen riwayar ilalul hadith a'a na uku muna nan kan haka yake ku ne kuka tsallake wa yusahihu ma hadatha bihi bil madina kuma yana inganta abinda ya riwaya abinda ya zanta da shi a madina na'am a to to watakila wannan idafa ne sai ku dora shi wannan tsohon nuska ce tsohuwar nuska kuke da ita sai kun yi ilhaƙinta ku ƙara sai ku kafa na'am ya ce sama'u abdurrazzak bi makka wato tahammulin abdurrazzak hadisan da abdurrazzak ya ruwaito a makka min sufiyan daga sufiyan ibn uyaina muqtarib jiddan afwan ba mutarib jiddan akwai sabani da yawa a ciki sufyan al-thauri ne wannan sufyan al-thauri ne na'am rawa an ubaidillah a hadith manakir ya ruwaito daga ubaidullah ubaidullah ibn umar al-umari kenan a haditha manakir hadisai waɗanda suke manakir na kuskure daga hadisan umari ne al-mukabbar kenan abdullahi ibn umar al-umari kun san na ce muku abdullahi ibn al-mukabbar da'if wal musaghar fiqa to sai ruwaito hadisan al-musaghar din aka ga kura aka ga hadisai kuskure in aka ga hadisai kuskure a ta za a yi ubaidullah ya tahdisi da waɗannan saboda haka ashe ishtabaha alaihi akan abdurrazzaq a makka ne ya ruwaito hadisan ashe ba hadisan ubaidullah bane hadisan abdullahi ne na'am amma sama'uhu bil yaman amma abin da ya ruwaito a yaman hadisai ne waɗanda suke ingantattu to kun ga wato shi abdurrazzaq hadisansa da ya ruwaito daga malamai da ya ji daga wajensu a makka wanda daga ciki akwai sufiyanu sauri da ubaidullahi al'umari wannan hadisan akwai saɓani da yawa a ciki da kurakurai ya zo makka a makka suka haɗu da abdurrazzak sauri ya zo makka ya yi jiwar ya zauna a makka ya yi makwabtaka da harami ya yi zama wata fatara to a lokacin abdurrazzak ya haɗu da shi saboda haka riwayar abdurrazzak daga sufiyanu sauri tana da tasiri saboda ya ji daga gare shi a wajen makka wannan abin da ya sa sheikh bai sa shi a farkon nusa ba mubarak saboda hakikatar wannan yana komawa ya zuwa ga tabi'ifin rawi fi ba abu shiyuhihi raunana rawi akan a wajen waɗansu daga cikin malamansa to amma saboda malaman ka'idar shine a illar daga inda ya ji hadisan daga gare su ne da ya haɗa su a makka to shi yasa aka sashi a nan wajen sai aka yi sai ya yi ilhaƙinsa na'am na biyu wato sura ta biyu daga cikin suwar ɗin amin wato hukunci akan rawi da cewa fiƙa ne a hadisan da ya yi riwaya su daga mutanen wani bangare banda mutanen wani bangare wato shi a nan wajen malamansa ake dubawa malaman ake dubawa tahammulinsa abinda ya ruwaito daga malaman wani sashe waɗansu wato waɗansu waɗansu garuruwa za a yadda da su amma in yi riwaya daga waɗansu daga malaman da suke daga wani ɓangare ba za a yadda da su ba na'am eh shi ne a illar sai ka ga hadisi ka ga sufiyanu tauri fiƙa ne abdulrazak sana'ani fiƙa ne duk daga cikin rijalun shekai sai ka ce wannan hadisin ala sharɗin shekai alhali su kuma sun yi intiƙa'i sun san da wannan illar saboda haka ba su ruwaito hadisan sufiyanu tauri daga abdulrazak ba fil usul sai dai idan ya samu wanda zai masa shaida sau da haka wani idan ya zo yana ganin wannan isnadi ya hukunci a kansa da aminci sai ya kuskure saboda tausikar cewar abdulrazak fika ne sufiyanu tauri fika ne ba abu ne bi itlaq ba idan suka zo ala suratul ijtima to sai an yi taka tsantsan saboda sufiyanu tauri riwaya abinda abdulrazak riwayarsa daga sufiyanu tauri akwai ibtirabun jadid saboda a makka ya ji daga gare shi an fahimta? iftirab shine ikhtilaf a'a iftirab na riwayar sauri ne riwayarsa daga sauri fiha iftirabun shadid mani fiha ikhtilafun shadid amma riwayar na'am na'am na'am sadakta wannan misali ne rawa an ubaidillah ya ruwaito daga ubaidullah a hadith manakir wannan misali ne na iftirab din misali ne iftirab din rawa ya ruwaito daga ubaidullah a hadith waɗanda suke manakir bari na zo ai ga maganar nan a cikin ina zuwa bari a bare ku ga ibarar a imam ahmad da ne shekara hudu a kanta tsayabarin don gasunan matsalifin ne suna da ɗan yawa ta faɗa a shi ne yadda shi abdulrazak riwayatuhu min sufiyan bi makka muttariba wa haka za wannan shahid ne akan wannan cewa rawa an ubaidillah don yana riwaya daga ubaidullah shi abdulrazak ba riwaya yake daga sufiyan daga ubaidullah ba yana riwaya daga ubaidullah al-umari wannan istishhadi ne akan a mana akan kuskura kurakuran riwayar sa da yayi a makka din na'am to mu je ba kenan ko na'am mm shi ne fiƙa to shi ne daga eh shi ne shi ne ya ruwaito daga ubaidullah hadisai waɗanda suke kuskure ne amma sababin wannan taklif ɗin shi ne ya ɗauki hadisan abdullah a fiƙa ya sanya su daga ubaidullah saboda sama'uhu min ubaidillah bi makka eh shine saboda sama'uhu min ubaidillah bi makka shine illa
wadalika li kaunir rawi sami'a min ahli misr aw ahli iqlim fa haditha hadithan wannan misala dalilin sa tawdihin wannan batin shine kasancewar rawi ya ji hadisai daga mutanen wani birni ko daga waɗannan wata gunduma fa hafiza hadithahum sai ya kiyaye hadisansu an san bambanci tsakanin misr da iqlim ko misr shine gari ayyananne kamar bagdad kamar kufa amma iqlim shine gunduma kamar khurasan khurasan ya hada rai da nisabur da hara ga sunan dai kamar hijaz gunduma ce ya hada madina da makka haka zalika a eto yaman gaskiya suna bambanta su da hijaz duk da yake hakikatan a wajen itlaqin malaman buldan yaman tana cikin hijaz suna kirga din abinda suke kira hijaz duk abinda yake duk abinda yake ba tihama duk abinda yake ba najd ba eh hijaz a jaziratul arab ai ya hada hannaji na'am wa sami'a min ahli misr akhar
amma ya kiyaye hadisansa amma ya ji ya yi riwayar hadisai daga mutanen wani birni ko kuma daga mutanen wata gunduma bai kiyaye hadisansu ba daga cikin misalan sa na farko ismail ibn ayyash al-himsi mutumin hims kun san hims yanzu ita ake ce ma homs yana cikin garuruwan da bashar ya dammara su basira gari ne tsohon gari da daddan gari yanzu ya zama to kufai shi ke cewa da turanci homs na'am a cikin syria ne alhimsi idan ya ruwaito daga ashamiyin malaman sham kamar malaman dimash malaman hims malaman baitul maqdis malaman aila to hadisansa jayi suna da kyau amma in yi riwaya daga waninsu to hadisansa mufarib suna da iftirab mun karanta iftirab kun sani ko akwai sabani yadda yake ba za ka iya rinjaye tsakanin su ba shi ne dai ya ruwaito hadisan amma sai ya ruwaito hadisi daya ta fuska daban-daban saboda haka kaga in kaga Ismail ibn Ayyash me ya kamata ka duba kafin kai hukunci akan hadisansa malamansa malamansa zaka duba idan malaminsa shami ne to sai ka ce babu illa a wannan hadisin amma in malamin sa hijazi ne to sai ka yi tawakkufi a kansa shi yasa suka ba'afa hadisin a a la la uhillu almasjid li ha'idin wala junub hadisin cewar la uhillu almasjid li ha'idin wala junub ko a ba na halatta masallaci ga mai haila ko mai janaba saboda yana ko shefa na kan yi tahlif ba kan nima ne ya tahlif don saboda ko wannan hadisin ne ko kuma hadisin la ya tara'ul ha'id walal junub shay'an min alquran ina jin shine la ya tara'ul ha'id shine riwayar ubaidullah riwayar isma'il ibn ayyash daga ubaidullah يقرأ الجنب والحائد شيئا من القرآن كاغني إمام أحمد أنكره قال هذا باطل أنكره على إسماعيل ابن أياش يعني أنه وهم, وهم من إسماعيل ابن أياش سبو دمي كاغا نتي أنكره الإمام أحمد على إسماعيل ابن أياش مما يدل على أنه إلة الحديث وفسر عبد الله وجه النكارة بأن الحديث وهم من إسماعيل وشيخه في هذا الحديث هو موسى ابن عقبة إمام المغازي وهو حجازي من ثقات أهل المدينة وهذا الوهم يحتمل أحد الوجهين الأول أن يكون ذلك راجعا إلى تفرد إسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبة بهذه الرواية وهو ممن لا يحتمل تفرده لعدم ضبطه لحديث أهل الحجاز وهذا وجه وجه علال الإمام البخاري للحديث قال الترمذي سمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به ونقل عنه أيضا قال لا أعرفه من حديث ابن عقبة وإسماعيل منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق to alwajhu thani an yakuna dhalika rajan ila ma dhakarahu abu hatim qala hadha khata inma huwa an ibn umar qawluhu fa yakunu alwahm fi raf'ihi lil hadith to kun gani to wannan shine misalin tafarrud isma'il ibn ayyash da wannan hadisin na'am na'am e saboda ba 'yan garinsu ba ne bako ne saboda haka shi ismail ibn ayyash dan damascus ne dan hims ne dan sham saboda haka mutanen gundumarsu tun da dan anan garin yake ya kiyaye hadisansu amma sauran mutanen wata gunduma da ya tafi ko ya yi tafiye-tafiye bai daɗe tare da su ba ko kuma wanda ya riwaya daga wajensu 'yan iraq da 'yan hijaz da suka kawo ziyara garinsu ba su daɗe ba saboda haka bai gama kiyaye hadisansu ba kuma ya kama yana da son riwaya ya riwaya daga gare su saboda haka malaman hadisi abin bai kuya gare su ba suka gani an fahimta ba mata eh to amma sanadin ai bai inganta ba shi yasa ba shi yasa bukhari shi yasa bukhari bai karbi wannan ba yake ganin kanta babu laifi mai haila ta karatu alqur'ani a suke cewa babu wani hadisi a sunna da ya hana misali na biyu da imam ahmad ya kawo سألت أحمد عن حديث ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاء أو رعف أو أحدث في صلاته فليذهب فليتوضأ ثم ليبني على صلاته فقال هكذا رواه ابن عياش حديث cewa wanda yayi amai ko yayi habo ko alwalarsa ta kare yana cikin sallah to ya fita ya je ya alwala sannan ya zo kawai ya dora akan sallarsa faqala hakaza rawahu ibn ayyash haka ibn ayyash ya ruwaito shi إنما رواه ابن جريج فقال عن أبي إنما هو عن أبيه ولم يسنده عن أبيه وليس فيه ذكر عائشة kama Ismail ibn Ayyash sai ya kuskure sai kawai yace Ibn Jurayj an Ibn Abi Mulaika an Aisha ya kuskure a isnadin hadisi da yake mursal ne sai ya mayar da shi mausul ya rakaba masa isnadi ci gaba na'am a hadisin aslan ba marfo ba ne na biyu faraj ibn fabala alhimsi shi ma wannan rawin da'if ne imam ahmad ya ce abinda ya ruweto daga malaman sham fasalih wato yana da kyau yani salihun lil ihtijaj salihun lil i'tibar kaga daga wajensa imam abu dawud ay ya dauko wannan wa ma sakattu anhu fa huwa salih da wa malam musa ne na'am amma abin da ya ruweto daga yahaya ibn sa'id al-ansari fa mutarib mutarib ne wato akwai sabani a ciki saboda haka kaga wannan da'if ne amma fiqa fi ba'd halat ko kuma salih fi ba'd halat eh da'if wannan shine hukunci akan sa wato yana eh da'ifi ne ba fiqa bane amma idan ya ruwaito hadisan yan sham to anan wajen ya zama to salihul hadith saboda ka kaga tadif ne muqayyad ba bi itlaq bane ko kuma a ce tawfiq ne muqayyad eh tawfiq ne muqayyad amma al'amal ala tad'ifihi amma tawfiqin sa da akai masa muqayyad kaga me ibnu hajar yace akan faraj ibnu fadala wato ta'amuli da littafi ya fi sauki bisa ta'amuli da kwamfutar ibn fadala ibn nu'man at-tanuhi abu fadala tashani da'if aka ibn hajar yace mutlakan kawai yace da'if min as-samina to amma kaga da'if ne amma idza rawa al-shamiyin tadifuhu salih salih eh ma'ana yani hasan wa eh to amma ai ka san wannan littafin muktasar ne in kana so sai ka ga yanzu taqribut tahdhib taqribut tahdhib yanzu in kana so ka ga maganar sa sai ka ji abin da yace a cikin tahdhibut tahdhib a tarjumar sa Allah ya sa kun ga aka gama maktabar mu muna zaune a maktaba duk littafin suna nan kawai daga yan baburanmu da kwamfuta kawai sai a ce ɗauko littafi kaza duba tarjama kaza karanto mana shi nan zai a yaka insha Allah faraj ibn fadala kaga abinda ibn hajar ya ce a tarjamarsa قال أبو داود عن أحمد إذا حدث عن الشاميين فليس به بأس ولكنه حدث عن يحيى ابن سعيد مناكير وقال أيضا يحدث عن ثقات أحاديث مناكير وقال ابن أبي خيثمة عن ابن أبي خيثمة عن ابن معين ضعيف ضعيف الحديث وقال ابن جنيد قال رجل لابن معين أيما أعجب إليك إسماعيل ابن أياش أو فرج ابن فضالة قال بل لا بل إسماعيل ثم قال فرج ضعيف الحديث وإيش عند فرج وإيش وإيش عند فرج wannan da laraba suke cewa aish din nan ta dade ai suna fadanta ai ma'ana ayu shay'in sai su ce aishin wa aishin inda faraj wa qala usman ad-darimi an ibn ma'in laysa bihi ba's kaga wata riwayar kuma daga ibn ma'in laysa bihi ba's wa qala al-fallas an ibn ma'in salih وقال ابن أبي شيبة عن ابن المديني هو وسط وليس بالقوي وقال عبد الله بن المديني عن أبيه ضعيف لا أحدث عنه وقال البخاري ومسلم منكر الحديث وقال النسائي ضعيف وقال أبو حاتم صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به حديثه عن يحيى ابن سعيد فيه نكارة وهو في غيره أحسن حالا وروايته عن ثابت لا تصح وقال الحاكم أبو أحمد حديثه ليس بالقائم وقال ابن عدي وهذه الأحاديث التي أمليتها له غير محفوظة وحديث يحيى بن سعيد عن أمرا لا يرويها عن يحيى غير فرج وله عن يحيى غيرها مناكير وله غيرها أمليت أحاديث صالحة وهو مع ضعفه يكتب حديثه وقال الدار قطني ضعيف الحديث يروي أن يحيى بن سعيد أحاديث لا يتابع عليها وقال البرقاني قلت للدار قطني حديثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن علي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عملت أمتي خمس عشر قصل الحديث قال هذا باطل قلت من جهة الفرج قال نعم قلت يخرج هذا الحديث قال لا قلت فحديثه عن لقمان ابن عامر عن أبي أمامة هذا كله غريب يتي هذا كله غريب آآ آآ وقال عمرو بن علي سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول حدث فرج بن فضالة عن أهل الحجاز بأحاديث منكرة مقلوبة قال وكنا عند يحيى بن سعيد فقال فقال معاذ حدثنا فرج بن فضالة فرأيت يحيى كلح كلح وجهه وجهه كلح وجهه وقال الساجي ضعيف الحديث روى عن يحيى بن سعيد مناكير تو وقال وقال علي بن عبد العزيز البغوي عن سليمان بن أحمد سميت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما رأيت شاميا ما رأيت شاميا أثبت منه نجي ابن مهدي ما رأيت شاميا أثبت منه yace eh shi farashin amma yace wa ma haddathtu anhu wa ana astakhiru Allah fi at-tahdith anhu intihara sallan intihara yake masa فقلت يا أبا سعيد حدثني فقال اكتب حدي... آ... آ... آ... فقال اكتب حدثني فرج ابن الفضالة قال الخطيب ذكر رجل من ولده أن مولده في خلافة الوليد توغاشنا وقد قال البخاري تركه ابن مهدي وقد ذكره يعقوب ابن سفيان في باب من يرغب عن رواية عنه والبرقاني في باب من نسب إلى الضعف to kaga wannan duk sune maganganun da ake to shi ibn hajar sai ya fitar da wannan kulasa din yace da'if na'am tadibu tahdib ne na'am mu ci gaba to sura ta uku توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أحد وكلهم من آخر
توثيق رواية الراوي wato karfafa da ingantar da riwayar rawi idan ta zo ta hanyar mutanen wata gunduma duna ahar ba wata gundumar ba wannan haka ne fahafizu hadithahu saboda kasancewar rawi mutanen wani sashi sun yi riwaya daga hadisansa sun yi riwaya daga rawin sai suka kiyaye hadisansa ghairuhum waninsu kuma suka yi riwaya daga gare shi ba su tsayar da hadisansa yadda ya kamata ba saboda haka shi a nan wajen kaga sabanin ismail ibn ayyash wa ake dubawa malamansa da faraj ibn fadala malamansa ake dubawa amma a nan kuma fawa ake dubawa ɗalibai na'am daga misalansa na farko زهير بن محمد الخراساني ثم المكي زهير ابن محمد الخراساني ثم المكي دان خراسان ne sannan ya zo ya zauna a makka يروي عنه أهل العراق أحاديث ليس قيمة mutanen iraq suna ruwaito hadisai daga gare shi miƙaƙƙu babu kuskure a cikinsu ويروي عنه أهل الشام أحاديث منكرة amma ahalul sham suna yin riwaya daga gare shi hadisai waɗanda suke munkara na kuskure har bukhari yake cewa ka anna zuhair ibn muhammad alladhi yarhu an yarwi anhu al-shamiyun alladhi yarwi anhu al-shamiyun zuhair bin muhammad akhar kaman ba shi ba eh a'a saboda kuskuren yan ah- yan sham in suka ruwaito hadisansa kaman ba shi ba ba a san shi da ba a san kurakurai a hadisansa ba amma idan yan sham suka yi ruwaya da gare shi har sai ka ga mutum ya ce kai ko wani zuhair ibn muhammad din ne ba wanda muka sani ba ba shi dai al-khurasani ba na'am laifin su ne مثلا مشكلة من الأول daga ɗaliban ne saboda da ya- yan- yan sham ba su kiyaye hadisansa yadda ya kamata ba amma yan iraq sun kiyaye hadisansa da yan khurasan na'am ko ba su ko ba su yi? sun raina irin musa a a a ba lalle ya zama to haka ba ta yi kan cewar a ta yi kan cewar bai daɗe tare da su ba Mm.
مثلا ينبغي أيضا في المواقع أن يكون ka gan shi zuhair ibn muhammad at-tamimi abul munzir al-khurasani al-marwazi al-khuraqi min ahli qaryatin min qura maru yusamma kharq wa yuqalu lahu wa yuqalu lahu wa yuqalu innahu min ahli al-hara wa yuqalu min ahli naysabur qadima ash-sham wa sakana al-hijaz wa rawa an zaid ibn aslam to gashi nan ya kawo malamansa a a قال أحمد ابن قال حنبل عن أحمد ثقة وقال أبو بكر المروزي عن أحمد لا بأس به وقال الجوزجاني عن أحمد مستقيم الحديث وقال الميموني عن أحمد مقارب الحديث وقال البخاري قال أحمد كأن زهير الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر أشي ما قنا أحمد شيء ندنقنا تقى بخاري أما رواية البخاري شيء تقى أحمد قال البخاري ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح وقال الأثرم عن أحمد في رواية الشاميين عن زهير يروون عنه مناكير ثم قال أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة عبد الرحمن بن مهدي وأبي آمر أما أحاديث أبي حفص ذاك التنيسي عنه فتلك بواطيل موضوعة أو نحو هذا فأما بواطيل فقد قاله وقال ابن أبي خيثم عن ابن صالح عن ابن معين صالح لا بأس به to kaga amma saboda haka kaga idan kaga waɗansu malamai sun yi itlaqin da'af a kansa dole ka kayyade shi ba bi itlaq bane ka kayyade shi da riwayarsa an shamiyyi
ثانيا na biyu محمد بن عبد الرحمن بن ابي زيد
Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Dhi'ib al-Madani ɗaya daga cikin manyan malaman Madina a hadith da fiqh bal har ibn Imam Ahmad a- a- akan ruwaito yana kaddamar da shi akan Malik wajen fiqh na'am سماع الجهميين بالمسلمين a riwayar a- a- a- wato hadisan da 'yan hijaz suka ji daga gaje shi sahih ingantattu ne ingantacciyar riwaya ce
وفي حديث العراقيين عنه amma a cikin hadisan amma a cikin hadisan yan Iraq daga gare shi akwai kuskure da yawa saboda haka kaga shi ma nan arruwatu anhu zaka duba Mm. na'am ذلك
dal na a, sura ta hudu
تبعيد ما حدث من الراوي الثقة عن بعض شيوخه
raunana abinda rawi a fiƙa amintacce ya yi riwayarsa daga waɗansu daga cikin malamansa shi fiɗa ne amma hadisansa idan ya ruwaito daga waɗansu daga cikin malamansa da za'ifi ne wazalika saboda kasancewar shi rawin amintacce ne a kashin kansa amma a cikin hadisansa daga waɗansu daga cikin malamansa akwai rauni saɓanin hadisansa daga sauran malaman to wannan surar ita ce dr salihin rifa'i ya rubuta littafi a kansa manzo ifa a siƙatun ladina du'ifu fi ba'di shuyukhihim arwatu siqat alladhina du'ifu fi ba'di shuyukhihim littafi ne an buga shi wato masu riwaya amintattu da aka rauna nasu a wajen riwayar su daga waɗansu daga cikin malaman su ya kawo su ya kawo su da adadi wanda yake akwai ilhaq a kansu akwai waɗansu mutum ya bibiya zai ta gani in kana so ka samu wannan sai ka karanta tabibu tahbib a hankali sai ka zakulo sauran wanda bai kawo baka istidrak na san yanzu shi ma watakila ya yi updating ɗin littafin nasa na'am na'am daga misalansa na farko jarir ibn hazim al-basri ana raunana shi a wajen hadisinsa da ya ruwaito daga qatada idan ya waito hadisi daga katada hadisin nasa ana cewa ana ana raunana shi saboda haka kaga sai ka duba ka gani idan ka je tarjamarsa a cikin tahdhibul kamal yanzu kamar a cikin tahdhibul kamal da yake shi mizzi ɗaya daga cikin manhajinsa idan ya ruwaito riwayar rawi in ya ambaci malaman rawi sai ya faɗi inda hadisansa suke sai ya faɗi inda riwayarsa take yanzu bari ka ga abinda mizzi ya ce a tarjamar jarir ibn hazim mai ma'anar ain jama'a yani aljama'a duk sun ruwaito daga wajensa ashabul kutubi sita to bari ka ga daga cikin malamansa mu je mu gani me yace akan wajen qatada a cikin rawa'an daga cikin malamansa kaga qatadata ibnu da'amata sadusi hadisinsa kawai wanda suka ruwaito hadisan jarir daga katada shine bukhari a cikin halku af'alil ibad amma a cikin sahih ba shi da riwaya daga katada haka muslim a cikin muslim ba shi da riwaya daga katada haka nan sauran ashabul kutubi sita duk ba su ruwaito hadisinsa daga katada ba kun fahimta to dalilin shine rauninsa akan hadisai da ya ruwaito daga katada a mumkin za ka ga tafsilinsa ƙala abdullahi ibn ahmad sa'altu yahya ibn ma'in an jarir ibn hazim faƙala laisa lahu ba'as faƙultu innahu yuhaddithu an qatada an anas ahadith manakir qala laysa bi shay' هو عن قتادة ضعيف هكذلك مجدي كان متوكي لوكشي أما قاشنا وقال أيضا جرير ابن حازم له أحاديث كثيرة عن مشايخه وهو مستقيم الحديث إلا روايته عن قتادة فإنه يروي عن قتادة أشياء لا تتابع يرويها غيره وجرير من ثقات الناس حدث عنه الأئمة من الناس أيوب السختياني وابن عون وحماد بن زيد والثوري والليث بن سعد ويحيى بن ابن أيوب المصري وابن لهيعة وغيرهم to kun gani illarsa idan ya ruwaito daga katada na'am na biyu misali ja'far ibn barqan al-jazari al-jazari nisba ila al-jazira aljazira abinda suke nufi da jazira mantika ce tsakanin iraq da sham idan ka bar iraq kafin ka shigo sham abinda ke tsakanin kogin furat da kogin dijila euphrates da tigris wannan mantikar ita ce ake ce ma aljazira wanda kamar sufin inda aka yakin sayyidina da muawiya a mantikar jazira take yanzu tana cikin bangaranta yana cikin syria bangaranta yana cikin turkiya a yanzu na'am
قال الإمام أحمد imamu ahmad ya ce وقص من حديثه ما كان
an gairi zuhuri ana riwayar ana karban hadisinsa wanda ya kasance ba daga zuhuri ba
فأما عن الزهري amma daga az-zuhri fala ba a karba Mm, ba a karban hadisinsa saboda rauninsa daga wajen az-zuhri Mm, kaga kamar misalin da muke kawo muku ne na Hushaym ibn Bashir shi ba Hushaym ibn Bashir fiqa ne al-wasifi to amma idan ya ruwaito hadisi daga az-zuhri ba za a karba ba saboda ya zo madina ya yi riwaya daga az-zuhri ya kama hanya zai koma kasarsu iska ta taso guguwa ta tashi da takaddun gabaki daya sai hadisai hudu kawai su ne suka rago a cikin takaddun kuma duk da haka dan karfin hali ya ce zai yi riwaya daga az-zuhri saboda haka sai ya ta kurakurai saboda haka sai mutane suka tattara hadisansa daga zuhri suka ajiye gefe daya na'am zai iya zamantowa na hifd ne zai iya zamantowa na hifd ne amma ka san waɗansu sai sun rubuta sai su su koma su haddace yadda ya kamata to shi kafin yayin wannan takardun suka tafi na'am a ai ba su ce da'if ba ne sai dai kawai sun ce ba za su karɓi hadisansa daga az-zuhri ba bai yi tasiri akan dabtinsa umuman ba an fahimta tabi'ifin nasa da suka yi muƙayyad ne eh a kwarai riwayarsa daga daga wani da ba zuhuri ba makbula amma in rubutu daga az-zuhri shine ba za a karba ba to haka zalika shi Ja'far ibn Barqan ibn Barqan amma ina zuwa bari mu gani bi dhamma ne ko bil fath ibn Burqan afwan bi dhammi al-muwahhada wa sukun ar-ra ka san shi dab kiyasi baya shigar sa eh sama'a ne kawai Ja'far ibn Burqan Abu Abdullah ar-Raqi saduqun yahimu fi hadithihi yahimu fi hadith az-Zuhri haka Ibn Hajar yace yahimu fi hadith az-Zuhri na'am a sura ta biyar
تفعيل رواية الراوي غير المسلم إذا جمع في الإسناد عددا من شيوخه
تو.
إذا أفرده na'am raunana riwayar rawi ghairul mutqin wanda yake ba mai itqani ba ba mai kyautata ingancin riwaya ba idza jama'a fil isnadi adadan min shuyukhihi amma a halin da idan ya hada a cikin isnadi adadi na malamansa duna ma idza afradahum sabanin idan ya idan ya faɗe su ɗaiɗaiɗaiɗai kamar ya ruwaito ya ce an fulanin wa fulanin wa fulan to in yi haka ba za akwai matsala amma in yi rato kan kowane ɗaya ne ɗaya bayan ɗaya za a karɓa قال الحافظ أبو يعلى الخليلي alhafiz abu ya'ala alkhalili mai littafin al-irshad ya ce ذاكرت يوما بعض الكفار na yi muzakara wata ran tare da waɗansu malam- manyan malaman hadisi an san muzakara ta malaman hadisi aiko muzakara shine yawanci su zauna ka rinka kawo mahfuzat ɗinka wani ma yana kawo nasa mahfuzat ɗin Eh, فقلت sai na ce البخاري لم يخرج حديث حماد بن سلمة في الصحيح ha- al-bukhari bai- bai fitar da hadisin hamad ibn salama ba a cikin littafinsa as-sahih al-jami'u sahih وهو ذاهب ثقة alhali ko gashi malami ne mai zuhudu kuma fiqa amintacce hamad ibn salama فقال sai ya ce لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس ya ce domin ya hada tsakanin jama'a taron ma- malamai eh, t- t- jama'a da suka ruwaito daga cikin almajiran anas فيقول sai ya ce حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن شهيب haddasana qatada wa sabit wa abdul aziz ibn suhaib di ya hada su su su uku وربما يخالف في بعض ذلك wani lokaci kuma ya zama sai yana sabawa a cikin wannan wato hatta da ba haka ya faɗa ba amma ya ɗauki hadisinsa akan hadisin abdulaziz ibn suhaib ya haɗa su
فقلت sai na ce أليس ابن وهب اتفقوا عليه to ibn wahab abdullahi ibn wahab ba su yi ittifaki a kansa ba وهو يجمع بين أسانيد shi ma kuma gashi yana yi wannan ta haɗawar tsakanin asani
فيقول sai ya ce a hadisinsa حدثنا مالك haddasa malik وعمر بن da amr ibn al-harith al-misri والليث بن da سعد Laith ibn Sa'ad shi ma al-Musri wal Auza'i ash-Shami duk su su hudu ya hada su في أحاديث da ahad- da hadisai ويجمع بين جماعة من غيره ya ma hada waɗansu jama'a wanda suke ba su ba فقال sai ya ce ابن وهب أتقن ai ibn Wahab ya fi kyautatawa ga abin da yake ruwaito shi وأحضر له kuma ya fi kyau ya fi haddace shi daga Hammad wato shi yasa shi al-jam'u baina shiyo ba daga kowa ake karba ba sai daga hafiz mutqin kamar irin su zuhuri yanzu kaga kamar zuhuri inda bukhari ya rawaito hadisin sa a hadithul ifk ya hada su da ubaidillah ibn abdullah ibn utbah bin mas'ud da urwa da amra da alqasim duk ya hada su amma ya mai- ya mayyaza hadisan kowa dan a cikin riwaya zaka ji ya ce wa qala fulan kaza in yana cikin riwaya to da haka wannan sai ya sa irinsa sai a karba daga gare shi amma wanda yake idan ya mayyaza kuma ya ga kan cewar yayin da inda an inda an daidaita hadisan kowa za a ga akwai sabani a cikin alfaz din shi kuma da ya tashi ruwaito sai ya ruwaito shi bai daya to nan dalili ne na rashin itikamin sa to wannan shi wannan bai- a- a- alhalili bai faɗi wane ne daga cikin huffaz da suka yi muzakara yake gaya masa wannan ba amma wannan hafiz din da yake faɗan haka shi a wajensa shine illar da ta sa bukhari bai ruwaito hadisan hammad ibn salama ba kun san an yi ma bukhari inkari daga cikin wanda su- yawanci kuma malaman eh, imamun nasa'i la'alla imamun la'alla imamun nasa'i a- a- a- imamun nasa'i yana daga cikin wanda suke ma bukhari inkari ya ce yana mamakin wanda zai je yana ruwaito hadisan abubakar ibn ayyash amma ya bar hamad ibn salama Mm. ya bar hamad ibn salama saboda shi hamad ibn salama a asbatun nasu fi thabit sannan kuma bayan bayan aminci ga shi jigo ne na sunna don alamar cewa mutum ahalus sunna ne a ga yana son hamad saboda jigo ne a wajen sunna kuma basra kun san ta shahara da aqidar qadariyya saboda haka wanda ya fita da cewar ahlus sunna ne baya baya baya riko da qadar yana daga cikin alamar ah, alamar cewar ah, imam ne a cikin sunna to amma bukhari da aka bai riwayar sa ba saboda yana ganin itikanin sa bai kai nasa bai kai sharadin sa ba to shi ne suke masa ilzami to amma karwaito daga Abubakar ibn Ayyash wanda shi ya ma fi shi rauni na'am قال ابن رجب ibn Rajab yace ومعنى هذا ma'anar wannan أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة cewa idan mutum ya hada tsakanin hadisan jama'a taron mutane وساق الحديث سياقة واحدة ya koro hadisin ta wato siyaki guda daya والظاهر to abin da yake zahiri أن لفظهم لم يتفق shine cewa lafazin su fa ba daidai ba ba daya bane ولا يقبل هذا الجمع ba don haka ba za a karbi irin wannan tara taro ba mutum ya tara malamai إلا من هاتف المجتمع sai daga wanda yake mai hadda makiyayi kuma mai kyautata haddarsa ga hadisansa يعرف اتفاق شيوخه ya san ina ne malaman nasa suka yi ittifaki da واختلافه kuma inda suka saba كما كان الزهري kamar yadda zuhuri يجمع بين شيوخ له yake tarawa yake hada tsakanin malamansa في حديث الإفك a cikin riwayarsa ga hadisin al-ifk وغيره da waninsa ba daga cikin hadisan
وكان الجمع بين الشيوخ shi tara malamai a cikin riwaya ينكر على الواحدين an ya kasance ana inkarinsa ga alwaqidi Muhammad ibn Amr wa ghairihi da waninsa ممن لا يثبت هذا daga wanda baya kiyaye wannan كما أنكر على كما أنكر على ابن إسحاق وغيره kamar yadda aka yi inkarin irin wannan ga ibn Ishaq Muhammad ibn Ishaq Imam al-Maghazi wa ghairihi da waninsa na'am
أنواع wa sura ta shida kenan ko
توفيق حديث الراوي في وقت دون وقت wato eh, inganta hadisin rawi a lokaci ba wani lokacin ba
وذلك wannan kuwa ya kasance لكون الراوي ثقة saboda kasancewar shi rawi wanda yake amintacce تفرد بالأراخير والجنود ya cuɗanya haddasa ta cakuɗe a ƙarshen rayuwarsa
والرواة المختلفون su kuma arruwatul mukhtalitun sunansu kenan wato arruwatul mukhtalitun masu riwaya da suka hadu da ikhtilaf shine irin rikicewar hadda gigin tso- wato rikicewar rikicewar tsufa gigita tsufa mm. na'am متفاوتون في تخليفهم to mata wato ah, suna da bambanci a wajen gigitar tasu
ومنهم من غلط تخليفا فاحشا daga cikinsu akwai wanda ya rikice ya kiɗime kiɗimewa mai tsanani mai mummuna ومنهم من خلق تخليقا daga يسيرا cikinsu kuma akwai wanda ya kiɗime ɗan kaɗan
ويلحق بالمختلفين السلطان to akwai waɗanda suke akwai sinfi biyu wanda ake ilhaƙin su ake sadar da su da masu ikhtilaf su ba rik- su ba rikicewa suka yi ba saboda su fa amma su ma hukuncin su irin hukuncin wanda suka yi samu rikicin eh, suka samu gigitar sufan ne هما wannan sinfi guda biyu su ne اولا na farko من اضر في اخر عمره man udirra fi akhiri umrihi wanda ya makance a ƙarshen rayuwarsa وكان لا يحفظ جيدا kuma ya kasance baya baya ba mai hadda bane kyakkyawa فحدث منه به sai ya rinka riwaya daga haddarsa او كان يلقن ko kuma ya zamanto ane masa talqini ويتلقى fa ya talaqan ya karbi talqini baya haddacewa sai a zo sai ya zo ya riwaya daga haddatasa bayan ya makance ba da littafi ba kuma lokacin da da in- lokacin da yake da ido zai yi riwaya daga littafin sa ne da ya makance sai ya karfin hali yace ai ya san hadisan sai ya rinka riwaya haka babu littafin ko kuma ya yadda a zuwa ɗauki hadisi a gare shi a yi masa talƙini a ce haddasa kun fulan wane ya zanta muku hadisi kaza an fulan an fulan shi kuma sai ce na'am shi ne fa ya talakka zai caɓa Mhm.
ثانيا na biyu sinfi na biyu من ساء حفظه wanda haddasa ta ri- ta- ta- wato ta ɓaci لما ولي القضاء lamma waliyal qada ko wuliyal qada duk su- su- su- suran biyu ta zo lamma waliyal qada yayin da ya jibinci alƙalanci ko kuma lamma wuliyal qada yayin da aka nada shi alƙalanci ونهوه da sauransa daga cikin ayyukan al'umma ayyukan hukuma gaban barista eh gaban barista eh na'am na'am فمن المختلفين to daga cikin waɗanda suke al-mukhtalitin masu ikhtilaf masu rikice masu rikicewar tsufa اولا na farkon su صالح بن جمحان Salih ibn Nabahan مولى التوأم maulat tau'ama haka haka a laqabin sa yake maulat tau'ama al-madani
من من سمع منه قديما wanda ya ji wanda ya riwaya daga wajensa da ada ومحمد بن ابي ذئب kamar Muhammad ibn Abi Dhi'b وسماعه سعيد to riwayarsa ingantacciya ce
ومن سمع منه بعد ما اختلف ta shi rubuta hukunci mutum ya yi kaga kusan littafi guda mutum zai rubuta to yanzu wanda yake zuwa ya je wannan yaushe ya samu lokaci da zai zauna yana kiya- yana muraji'ar hadisai kaga dole ya manta eh eh hujjarsa eh eh kwarai da gaske Mm, mm. yanzu ko karatun fikihu ne ko karatun fikihu ne ka tsaya ka duba ka ga ihtilafin malamai sannan ka zo kai tarji Eh? to kaga wannan ma fa tarjihi ne kake yi ba akan haƙƙi ba shi ko wannan akan hukunci kake yi ba fatawa kake ba tarjihi kake kana yin kana yanke hukunci ne wanda yake da watakila zai kai ya zuwa ga kashe wani wani ya ko- ko ran mutum ya salwanta ko dukiya ta salwanta eh, ko kuma ka je ka sanya wa mutum tsarewa eh, ga sunan dai abubuwa waɗanda suke masu nauyi ga zuciya akwai ba a'a ka daina maganar wannan mu muna maganar muna maganar irin namu alƙalan na da wanda suke malaman hadisi na'am mu ci gaba wa man sami'a minhu ba'da maktalaf muna salih a yawa wanda kuma ya ji daga salih ibn nabahan ba'da ma ba'da ma ikhtalaf bayan yayi ikhtilati ka sufyanu thauri kamar sufyanu thauri to a riwayar sa daga gare shi ba komai bace saboda sufyanu thauri ba dan madina bane zuwa yi amma kaga ibn abi dhi'b saboda dan madina ne kuma qadim ya dade a madina wato ba baya cikin yara wanda za a ce sun rufi salih lokacin ya tsufa ya san shi tun lokacin yana gangaren dinsa to kaga sai aka karbi riwayarsa saboda haka a wajen riwayar mai ikhtilaf wa ake dubawa kwamfuta ta za ta mutu caji ɗalibai ake dubawa bayan an duba ɗalibai kuma mai ake dubawa lokaci lokacin da ya yi ikhtilaf saboda haka za ga za a ware a ce ga wanda suka yi ruwaya da gare shi qabla al-ikhtilaf ga wanda suka yi ruwaya da gare shi ba'da al-ikhtilaf da kawo in ta mutu sai in dauki wannan din ku ci gaba na'am na uku na biyu na'am sa'id ibn iyas al-jurairi al-basri daga waɗanda suka yi riwaya daga gare shi kafin yin ikhtilati akwai sufyanu thauri da isma'il ibn abdullahi ibn ulayya da bishir ibn al-mufaddal daga cikin waɗanda suka yi riwaya daga gare shi bayan al-ikhtilaf akwai yazid ibn harun alwasiti to kun ga misalai biyu ya kawo mana na masu ikhtilaf amma suna da yawa kuma har an yi ga littafin da nake gaya muku alkawakibun nayyirat fi ma'rifati man ikhtalafa min ar-ruwati thiqat li abil barakat muhammad ibn ahmad al-ma'ruf ibn al-kayyal littafi ɗaya ne kuma muhaqqiq din abdul qayyum abdu rabbin nabi shine wanda ya taqiqin musnad musnad ishaq ibn rahuya dan dan dan dan dan afghanistan ne a madina ya zauna shine yayi taqiqin littafin yayi aiki kikkiawa akai Allahu akbar Allahu akbar na'am daga cikin wanda wato ya samu makanta a ƙarshen rayuwarsa wanda kuma ya kasance ba shi da kyakkyawar hadda wato baya haddace hadisansa da kyau lokacin da yake da ido sai ya ci gaba da riwaya daga haddasa ko kuma ya zamanto wanda ake masa talƙini ne sai ya karɓi talƙinin na farko as-san'ani al-himyari abdurrazzaq ibn hammam as-san'ani al-himyari sahibul musannaf malamin su imamu ahmad imamu ahmad ya ce abdurrazzaq ba a ba a damuwa ba a karban wato ba a ba ma hadisan wanda ya riwaya daga wajen wanda ya ji daga gare shi bayan ganinsa ya tafi ba a daukansa a komai an kasance ana masa talqinin hadisai na ƙarya an a ce masa haddasa ka fulan an fulan sai ya karba ya ruwaito mun ji shi ya yi ta hadisi wato 'yan baya wanda suka haɗu da shi bayan idansa ya tafi sun ruwaito ya zanta hadisai daga zuhuri a zuhuri wanda waɗannan hadisan mun rubuta su daga asalin littafin abdulrazzak wa huwa yanzu alhali yana kallo sai gashi waɗannan masu ruwaya sun zo saɓaninta saboda ka kaga babin din sai a ga suwaye suka yi riwaya a gare shi yayin da yake da ido suwaye suka yi riwaya da gare shi bayan ya makance to kuma abin mamaki wanda ya ruwaito musannaf da ake da shi na abdulrazzaq yanzu ishaq ibn ibrahim dabari yana daga cikin yara da suka yi riwaya da gare shi bayan ya makance bayan ya makance ko musannaf din da ake da shi rubutacce riwayarsa ce eh wato wani ya ɗaya daga cikin yana daga cikin yana daga cikin abubuwa wato masu ɗaura kai eh ya za a yi da su illa kan cewar idan an ce dabar ya samu asalin abdulrazzak la Allah ya samu asalin Allahu a'lam na'am na biyu misali na biyu dan kaga shi ibn al-kayyal kaga wata riwaya da ya faɗa an tambayi imam ahmad kan wani hadisi nasa kace qala huwa batil man yuhaddithu bihi an abd al-razzaq waye yake riwaya da wannan hadisin daga abd al-razzaq fa qala al-akram haddathani bihi ahmad ibn shabbawai ahmad ibn shabbawai ne ya rawaito mun ya ga mu قال هؤلاء سمعوا بعد ما عمي wannan sun ji daga gare shi bayan ya makance kana yulaqqan fa yatalaqqan ana masa talqini sai ya karbi talqini walaysa huwa fi kutubihi baya cikin tafan Abdurrazzaq hadisi wa qad asnadu anhu ahadith laysat fi kutubihi sun jingina hadisai marfu'a ya zuwa ga Abdurrazzaq kuma ba sa cikin tafansa wa kana yulaqqana wa kana yulaqanuha ba'da ma ami ya kasance ana masa talqinin su bayan ya makance na'am mu ci gaba na biyu Muhammad ibn Maimun Abu Hamza as-Sukkari an ce masa as-Sukkari saboda hulu kalamihi dadin zancen sa ba cinikin sukari yake yi ba Abu Hamza as-Sukkari daga cikin daga cikin rijalul Bukhari قال النسائي الإمام النسائي يتي باب ليفي تارد شي sai dai kawai ganinsa ya tafi ya makance a ƙarshen rayuwarsa don haka duk wanda ya ruweto daga gare shi kafin lokacin to hadisinsa jayyid yana da kyau na'am daga cikin wanda kuma haddasa ta munana yayin da ya jibinci alkalanci na farko annahai sharik ibn abdullahi nahai banu naha alkalin kufa haddasa ta ɓaci bayan ya jibinci bayan ya an naɗa shi alkali abinda diye riwayar sa kafin lokacin to ingantacce ne na biyu akwai hafs ibn riyad an naha'i shi ma alkalin kufa abu zur'atar razi ya ce haddasa ta ɓaci bayan an daɗa shi alƙali da haka duk wanda ya rubuta hadisai daga littafinsa to hadisinsa salih kyakkyawa ne in ku ba haka ba fahuwa kaza wa kaza bai faɗi me kaza wa kaza ɗin ba ka gane to kaji kuma wani lokaci kuma wani abu zai zo da zai hukunta a rinjayar da riwayar wanda ya zo daga baya daga cikin abin da shi rawin ya ruwaito akan wanda yake da dadde wanda ya ji daga farko daga cikin daga cikin marwiyat din daga cikin wannan al-hulwani abinda Hassan ibn Ali al-hulwani ya ruwaito daga Affan ibn Muslim as-Saffar cewa ya ce Hamad ibn Yahya ibn Dinar al-Azdi al-Audi kenan kuma al-Maulahum maulan bani Azd la ya kadu yarji'u ila kitabihi da wuya yake komawa ya zuwa ga littafinsa wala yanzuru fi baya dubawa baya duba littafinsa wa kana yuqadi ya kasance yana saba ma mutane yana saba ma aminta riwayoyi aminta ingantattu fala yarji'u ila kitabihi ya zama to baya komawa ya zuwa ga littafinsa don ya ga daidai thumma raja'a ba'da ba'd sannan daga baya sai ya koma yana duba littafinsa fa nazara fi kutubihi ya duba littafansa fa qala sai ya ce ya affan ya affan kunna nakhtu kathiran mun kasance muna kuskure da yawa astaghfirullah sai mu dan haka muna neman gafara Allah Uhum, qala al-hafiz ibn hajar Allah al-hafiz ibn hajar akan wannan yace hada yaktadi wannan yana hukunta cewa hadisin hammam akhirah da akhira a ƙarshe na- na- wanda yake na ƙarshe asabi mimman sami'a minhu kadhib ya fi inganci daga wanda ya ji shi daga farko mukannasa ala zalika ahmad imam ahmad ibn hanbal ya yi nassi akan wannan kwarai a cikin ilal a ciki kaga wannan shi kuma akasin ikhtilaf kenan eh da Allah mu karasa wannan dan mu gama da wannan babu din zai zai sura ta bakwai تضعيف رواية الراوي raunana riwayar rawi min hifzihi in ya ruwaito daga haddasa وتوثيق روايته من كتابه amma kuma da amintar da riwayarsa in ya riwaya daga littafi ومن أمثلته daga misalan wannan أولا akwai na farko يونس بن يزيد Nu- Yunus ibn Yazid al-Aili mutumin mu kun san shi na'am قال أبو زرعة qala Abu Zur'at ar-Razi yace كان سامي الكتاب ka kana sahibu kitab ya kasance ma'abucin littafi ne yana da littafi da yake lizimtar sa فإذا حدث من نجمه amma idan yayi had- yayi riwaya daga hadda لم يكن عنده شيء ba shi da komai Eh, na'am ثانيا na biyu سويد بن سعيد al-hadathani Suwaid ibn Sa'id al-hadathani al-Misri wanda aka aibata Muslim riwayar hadisansa قال أبو aka ce taya za a yi ka je kana riwaya daga suwaid ibn sa'id al-hadathani zaka sa yan bid'a su rinka cewa gashi suna cewa ya ya ce ya rubuta hadisi sahihi amma yana riwaya daga irin su suwaid ibn sa'id na'am قال أبو زرعة shi ma dai abu zur'a yace أما كتبه amma kutubuhu abinda yake na cikin littafansa fasiha ingantattu ne كنت أتبع أصوله na kasance ina bibiyan asalin littafansa وأكتب منها in rinka sai na rubuta daga gare su فأما إذا حدث من نجمه amma idan yayi riwaya daga haddasa a'a ba sahihai bane na'am to mun gama da wannan babin din gabaki ɗaya wannan ruwa wannan yana daga cikin ahammud dawabi kun ga dai ya kawo musu da suwar har guda bakwai Allah ya mana muwafaka فلا